الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa ne da kuma ƙaddarawarsa ne ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan yammaci na rana alhamis shida ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1446 daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na shida ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da aihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin tafsirin aya ta 114 lokaci ya cin mana mawa kwana a kanta saboda haka ɗan'uwa zai sake maimaita mana karanta ta sannan kuma sai mu ci gaba da daga inda muka tsaya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mana azlamu mimman mana masajid Allah ba mafi zalunci sama ga mutumin da ya hana masallatai na Allah subhanahu wa ta'ala an yi zikara fiye hasmuhu a ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin masallatai ɗin. Wasa'a fi kharabiha ya yi ta ƙoƙari cikin rugujewa ɗakuna na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ce, "Ula'ika waccananka wanda ya zama haka ce siffarsu ma kana lahu bai dacewa a gare su an yi dukuluwa su shiga cikin masallatai na Allah. illa kha'ifina face suna masu tsoro suna masu firkici lahum fid dunya khizyun kumyata ta tabbata a gare su a wannan gida na duniya wa lahum fil akhirati azabun azim azaba mai girma ta tabbata a gare su a gobe kiyama a jiya mun yi magana akan abin da ya shafi takhribu baitin lahi subhanahu wa ta'ala rugujewa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala akwai at-takhrib al-hissi akwai kuma at-takhrib al-ma'anawi rugujewa wanda ido kan iya gani akwai kuma rugujewa wanda take ta ma'ana idan aka ce at-takhrib al-hissi shine rugujewa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala masallaci a baje shi da ƙasa ya zamanto ba a gane shi a takharibul ma'anawi shi kuma yana nan a gina gashi na masallacin amma kuma an mayar da shi jubji an mayar da shi bola an mayar da shi gurin yasar da kazamta kamar yadda al-imam ibn kathir Allah ta'ala ji kansa da rahama cikin tafsir ɗinsa tafsir al-qur'ani al-azim ya yi bayani game da abin da ya shafi wannan ayar tana da kwai ma'ana guda biyu abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa cewa mana azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu ba wani mafi zalunci sama da waɗanda suka hana masallatai na Allah subhanahu wa ta'ala a ambaci sunan Allah a cikin masallatai na Allah wannan ayar ta sauko ne akan haƙƙin kiristoti waɗanda suka hana yahudawa su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin baitul maqdis su tsayar da addini na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin baitul maqdis sai zamanto Allah ta'ala ce ba mafi zalunci cikin bayin Allah sama da wanda ya zamanto ya killace mutane ya kange mutane ga barin ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala wasu afi kharabiha ya yi ta tattaki ya yi ta ƙoƙari wajen rugujewa ɗakin na Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da banu isra'il suka kashe annabi yahya ɗan annabi zakariya alaihi masalatu wassalam a rumawa sun taimaka wa waktu nussar wajen rugujewa baitul maqdis ya zamanto ana an mayar da shi guri ne na zubar da bola an mayar da shi guri ne na yasar da kazamta bayan allah a wannan lokaci aka hana sun su yi ibada su bauta wa allah tabaraka wa ta'ala a cikin ɗakin Allah al-Muqaddas wanda yake can sha sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ba mafi zalunci saboda wanda ya hana masallatai na Allah a ambaci sunan Allah a ciki ta hanyar yin kabarbari da yin tasbihi da yin sallah a ciki ba ambatan Allah wanda shi kuma ɗakin Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani shi ne ce fi buyutin azinan bahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijara wato a cikin dakunan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi izini da ɗaukaka wannan dakunan ta hanyar ambatan sunan shi da kuma tsaye da sallah a ciki ga mazajen da ya zamanto hada-hada ta kasuwanci ba ta shagaltar da su daga ambatan Allah da kuma tsaye da sallah da bayar da zakka suna jin tsoron wani ne wanda idanuwa suke daka uku-uku a ciki suke ta jujjuyawa a waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ta wa mana azulan liman mana a masajidan layi ta sauka ne akan mushrikai mushrikai na makka lokacin da suka kange ma'aiki alaihi salatu wassalam a shekarar hudaybiya suka hana shi ya sadu da ɗakin Allah ya yi ibadar umara shi da sahabban shi ya zama to sun hana su har ma an zauna an tattauna tsakankanin ma'aiki alaihi salatu wassalam da mushrikai game da abin da ya shafi dokoki wanda kowa ya kamata ya kiyaye wa ɗan uwansa wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tafi umara a shekarar hudebiya da ya tafi umara aka kange shi mushrikai suka hana shi ya shiga da ya ƙarshe umar ɗan khattab ya ce ya rasulullahi ya ce alasna alal haqqi wa hum alal batil shin ba ma ka ba mu ne akan gaskiya ba su akan barna dan la ce kwarai ba ce ya rasulullahi alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar shin waɗanda aka kashe a cikinmu idan aka gwabza yaƙi makomansu ba ita ce aljanna ba su kuma waɗancan arnawa wanda suka hana mu sadu ɗakin Allah idan aka kashe musu mutum makomashi ita ce wuta da Allah ya ce ƙwarai kwa umar ya ce to fa alamanu duk da ni ya tafi dinina dan menene za mu amshi kaskanci a cikin addinin nan namu tun da dai har abin da ya fito da mu daga madina muka zo mu maka shine ibadar umara kuma sun zo sun hana mu shine mu je mu yaki anarji walamma ya hukumu Allah baina wa bainahu yanzu za mu yarda mu koma madina Allah tabaraka wa ta'ala bai rabe garrama tsakankanin mu da su ba mu fatattake su ba Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ibn al-khattab inni rasulullahi wa lan yudayya Allahu abada ce ya kai Umar ni dai jakadan Allah ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai tozartar da ni ba har abada Umar dan Khattab da ya ji wannan magana daga bakin ma'aiki sai ya tashi ya tafi wajen Umar ya je wajen Abubakar da ya je wajen Abubakar ya ga mai irin yanda ya ga wa ma'aiki ce alasna al-haqqi wa hum al-batili Abubakar ya ce mai kwarai kwa ce alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar ya ce kwarai kwa ce alarju walamma yahkumillahu bainana bainahum Abubakar ya ce ya ibn al-Khattab innahu rasulullahi wa lan yudayyi'ahu Allahu abada ya ce ai jakadan Allah ne Allah ta'ala ba zai todartar da shi har abada ba shikenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da suratul fati inna fatahna laka fatahan mubina sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karanta ta ga Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da da shi Umar dan Khattab ya ce aw fatuhun hu ya rasulullah hakan din an samu fatahi ne ya jakada Allah mu da Allah ya ce kwarai ba riwaya ta muslim faraja Umar wa babat nafsi ranshi ta yi daɗi ya koma ya ce alhamdulillah wannan hadithi yana cikin sahih bukhari da muslim hadithin abu wa'il lokacin da sun tsaya a nan sufin a sahal ibn hunayf ya tashi ya faɗi wannan hadithi da kuma hadithin miswar ibn makhrama da marwan lokacin da umar dan khabbab ya tarro wajen ma'aiki a ya ce ya rasulullahi alaysa kunta tuhaddithna an nas al baita wa natufu bihi shin baka ba mu labari ba a madina cewa za mu zo mu ɗakin Allah mu yi ɗawafi ga ɗakin Allah lafiya kalo da Allah ce ƙure ka fa hal akhbartuka anna na'ti al'ama na ce maka wannan shekarar ne za mu zo mu ce a'a ce to fa indaka ati wa mutawifun bi za ka je ɗakin Allah kuma za ka yi ɗawafi ba wanda zai hana ka ya tafi wajen Abubakar ya ce mai yaya wannan magana take ce alaysa hadha nabiyallahi haqqan shin wannan ba annabin Allah ba ne da gaskiya ya ce ƙwarai ku annabin Allah ne da gaskiya ya ce to idan muka yi shahada cikin mu ba 'yan aljanna ba ne ya ce ƙwarai 'yan aljanna ne sun kuma in suka yi shahada a yankuta ya ce to don me kuma za mu yarrama mu shi kaskanci mu je a far musu abubakar ya ce mai ayyuhar rajul innahu la rasulullahi wa laysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruhu fastamsik bi garzi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari abubakar ce maka dauki haƙuri lalle ma'aiki jakadan Allah ne kuma lalle ba zai saba wa mahalicinsa ba umarnin da Allah ya bashi shi zai bi sannan kuma Allah ta'ala zai taimaka mai ko ya ni yaushe kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli ya zama to yanzu mushrikai sun kange ma'aiki alayhi salatu wassalamu gashi anan zuwan amma kuma suka hana shi ya tafi ya tsawafi ga ɗakin Allah ya umara aka zo aka zauna wajen rubuta sulhu suhail ibn amr shi ne ya jabinci jagorancin shirkai a wannan lokaci ma'aiki alaihi salatu wassalamu da shi da suhail a alibun abi talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi ne katibu shaf shi ne mai rubuta takardar a lokacin ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce wa alimun abu zalim ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suhail ibn aure ya ce amma bismillahi amma rahmanir rahim fa wallahi la adadi ma huwa ce ar-rahmanir rahim ana bin san ko ne da ba za a rubuta ba walakin katib bismika allahumma walakin uktub bismika allahumma abinda zaka rubuta ka rubuta bismika allahumma musulmai suka ce wallahi la naktubuha illa bismillahir rahmanir rahim suka ce bu yadda ba bismillahir rahmanir rahim din ita za a rubuta mai ke ce a a a rubuta bismika allah da ar-rahmanir rahim da allahumma da din ɗaya ne mu a wajen mu suna allah ne su bu su yadda da ar-rahmanir rahim din ba to mu mun yadda da shi a rubuta wanda suka yadda da shi din aka rubuta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ala an tukhallu bainana wa baina an naqufa bil bait za ku rubuta wannan sharadi akan za ku shafa mana lafiya ni tsawafi ga dakin Allah suhail ibn amr yace la la tatahaddathu al arab wa anna ukhidna duqatan ba zai yi ba larabawa labari ya isa kunnan larabawa cewa an mana karan tsaye mun yarda mun sa hannu a wannan shekara za ka yi umara ba zai yi ba sai dai a shekara ta gaba mazala ce na yadda to wannan kange shi da aka yi game da yin tsawafi ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar wa mana afdalu mimman mana'a masajidallahi ba mafi zalunci sama da waɗanda suka hana masallatai na Allah an yi zikara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah a cikin masallatai na Allah saboda mushrikai sun hana ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi da sahabban shi da su kusanci Ka'aba a wannan shekara kuma ba yanda ya iya ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya soke hadayoyinsa wanda ya zo da su a nan zikuwan kamar yadda hadithi mai tsawo na cikin sayar bukhari na suhaya na marwan da misar ibn makarama ya tabbatar da haka wannan waɗansu daga cikin malamai haka suka tafi haka al'imam abu ja'afar ibn jarir al-tabari shekul mufassirin rahmatullahi alaihi wato shi ya tafi akan cewa maganar da ta fi kowace a wajensa ita ce maganar cewa wannan ayar ta sauka ne akan yahudawa da nasaru kiristoci wanda suka taimaka wa muhtunusar wajen rugujewa baitul maqdis Allah ta'ala yana magana da su to amma ibn kathir ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na duniya shi ya tafi akan cewa wannan ayar tana magana akan mushrikai ne saboda abubuwan da ya kafa hujja da shi shi ibnu jarir al-tabari shi yana ganin cewa mushrikai ba su yi kokari wajen rugujewa ka'aba ba amma su kuma kiristoci sun taimaka wa mukhtulisar wajen rugujewa ka'a wajen rugujewa baitul maqdis sai zaman to shi ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi to amma ibnu jarir al-tabari yace idan muka kallaci abubuwan yadda suke gudana wato shi ne ma'aiki alaihi salatu wassalam ayoyi waɗanda suka gabata Allah ta'ala ya sanar da wannan al'umma cewa makirki yahudu da kuma yadda suka yi ta gardama tsakankaninsu da su da kiristoci tun daga wadda kasirun min ahlil kitab har ya zuwa ka zalika ƙwalar lazina la ya alamu na misala ƙaunihim za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana ƙisar wato al'ummun da suke kafinmu ne to sai zamanto wannan ayar ita kuma tana magana akan mushrikan wannan al'umma ɗin waɗanda su ma suka yi wata badakalar ta hanyar kangewa ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma hana shi saduwa ga ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ta'ala ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadaya ma'kufan أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما wato Allah tabaraka wa ta'ala ce waɗannan dai mutanen su ne waɗanda suka kafirce suka kange ku gabarin saduwa ga masallaci mai alkurma sannan kuma suka kange hadiyoyi waɗanda suke ababen tsaidawa ababen dakubewa a wannan guri na ziƙuwan ba tare da sun isa ba gurin da ya kamata a ce an soke su ba ibn kasir ya ce amma faɗar ibn jarir ya kwabari cewa mushrikai ba su yi tattaki ba wajen rugujewa ɗakin allah ba ai ba wata rugujewar da tafi girma kamar hana ma'aiki alayhi salatu wassalamu da sahabbai su tafi su yi ibadar Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan shine al-kharabul ma'anawi wato rugujewa wanda take ta ma'ana tunda su waɗancan at-takhrib al-hissi ne suka yi su kuma wannan at-takhrib al-ma'anawi ne rugujewa ce wanda take ta ma'ana suka yi saboda ma'aiki da sahabbai su ne masu bautar Allah to kuma aka hana su tafi su yi dawafi ga ɗakin Allah sai zamanto ya dace a ce wannan ayar a kansu take magana ba wai a kan al'ummin da suka gabace mu ba. Allah ta'ala ce ula'ika waɗancan mutanen wanda ya zamanto haka ne siffofinsu masu ƙoƙari wajen su ga cewa sun hana bautar Allah a cikin ɗakuna na Allah sun kange mutane ga barin saduwa ga ɗakin Allah ma kana lahu bai dacewa a gare su an yi duhulwaha da za su shiga masallacin na Allah illa kha'ifina face sai suna masu tsoro suna masu firgici wannan ibnu kathir yace wannan gabar tana nuni akan cewa lalle mushrike din ake nufi saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam a shekara ta tara bayan hijira ya aika abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi a matsayin shine jagoran tafiya a wannan shekara ta tara da zama shine jagoran aikin hajji abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce abubakar ya umarce shi fil hajjatin da ti amarahu nabi sallallahu alaihi wasallama alaiha qabla hajjatil wada'i yawman nahari بأن يؤذن في الناس أن لا يحج بالبيت عريان ولا يطوف بعد هذا العام مشرك أبو بكر da ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya naɗa shi a shekara ta tara ya zamanto shi ne shugaban tafiya na hajji na wannan shekara kuma ya sanar da shi cewa daga wannan shekara a gaya musu a yi shela duk wani bawa ba zai yi ɗawafi ga ɗakin allah tambur ba duk waɗanda suke zawa su yi tsawafi ga ɗakin Allah tsirara wannan shekarar ita ce shekara ta ƙarshe wannan shi ne karo na ƙarshe sannan kuma ba wani mushiriki da zai sake yin aikin hajji bayan wannan shekara ɗin saboda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjidal harama ba'da amin hadha mushrikai datti kada su kusanci masallaci mai al'umma bayan wannan shekarar tasu wa in khiftum ailatan idan har kuna jin tsoron talauci kuna ganin cewa mushrikai su ne suke da kwai kayan saidawa su ne suke da kwai kayan hada-hada da kasuwanci to ku sani fa sofa yughnikum Allahu min fadlihi insha da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai wadatar da ku daga fadlarsa in Allah ta'ala ya so wato zawwal mushrikai ba shi yake nuni akan cewa ba za ku samu jihar kamar yadda rashin zawarsu ba shi yake nuni akan cewa za ku kare ba ta haka daga wannan shekara din ba za a daga musu kafa ba akan su su ibadar hajji idan mutum yana so zai yi aikin hajji to ya zama to ya musulunta sai zama to Allah ce ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina bai dacewa ga waɗanda suke masu kankewa mutane ne daga ɗakin Allah kuma a kyale su su shiga ɗakin na Allah face suna masu tsoro wannan khabar ne amma bi ma'ana al'amr kamar yadda malaman tafsiri suka tafi a ma'ana akhifu ku tsoratar da su ku nuna musu cewa kuna da izza albaitu baitullahi sannan kuma ba waɗanda suke raya shi face waɗanda suke musulmai ne saboda Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum fil nar hum khalidun bai dacewa ga mushrikai su zamanto su ne masu raya masallaci na Allah suna masu tabbatarwa ga kawunansu su kafirai ne bai dacewa su zamanto su ne masu raya masallaci na Allah waɗancan mutane makomarsu ita ce wuta kuma ayyukansu sun ruguje duk aikin da suka yi na alkhairi Allah ta'ala ba zai amsa ba saboda su mushrike ne ba musulmai ba ne sai Allah ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين sani dai kadai waɗanda suke raya masallatai na Allah su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da rana ta ƙarshe suka tsayar da sallah suka bayar da zakka ba su ji tsoron komai ba ba su ji tsoron kowa ba face Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce to ana kaunar irin waɗannan mutanen su zamanto daga cikin shiryayyu waɗanda aljanna za ta zama to ita ce makomarsu Allah ya ce lahum fid dunya khizyun wato kunyata ta tabbata a gare su a wannan gida na duniya su waɗannan mushrikai kunyata da wulakanci da kaskanci ya tabbata a gare su a wannan gida na duniya walahum fil akhirati azabun azim azaba mai girma ta tabbata a gare su a gobe kiyama wato dukkan wanda ya zamanto ya yi ta tattaki wajen rugujewa masallaci wajen rugujewa ɗakunan Allah tabaraka wa ta'ala in ba rugujewa wanda ido kai iya gani in ba rugujewa wanda take ta ma'ana ta hanyar killacewa ga masallacin nan amma kuma a hana a bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala a ciki to ɗaya biyu ne in ma ya zamanto cikin musulmai in ma ya zamanto waɗanda ba wanda ba musulmi ba idan ya zamanto ba musulmi ba ne wannan khizin a wannan gida na duniya shine kaskanci da wulakanci da kuma dole ya bayar da jiziya idan ya ki kuma a yaƙe shi kuma azaba ta gobe kiyama kuma wannan dama sananniya ce ga dukkan mutumin da ya mutu ba musulmi ba ba a sawa a ranci ba zai samu rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya mutu yana hada bautar wani da Allah da shi da rahamar Allah sun yi hannun riga inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wa qultu ana man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulun faqala mal mujibatan فقال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حديث جابر wannan da kuma wanda yana cikin sayin musulun da kuma hadithin abdullahi dan mas'ud wanda yana cikin bukhari da musulun sai kuma ayoyin da muka kawo idan kuma ya zama to musulmi ne ya zama haka ne aikin shi sai ya zama Allah subhanahu wataala ya saka mai fargaba a cikin zuciyar shi a kullum a cikin tashin hankali yake kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai cire mai albarkar abin hannunsa yana da dukiyar amma kuma wannan dukiyar tashi bata hana shi ba yi wahala wannan dukiya tashi bata hana shi ba ya shiga cikin kunci da zamanto yana tunani a kullum wata musiba wanda take ba samawiya za ta iya zama ta samu dukiyar tashi da shi din ta gama shi sannan kuma azaba mai girma ta tabbata a gare shi a lahira idan Allah subhanahu wa ta'ala bai ji kansa ba bai nuface shi da rahama ba saboda dukkan mutumin da ya mutu cikin ahlul qibla shine in ba dai Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da shi gwargwadon laifin da ya aikata a wannan gida na duniya amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mushi kamar yadda hadithul ubada ibn samit wanda yana cikin bukhari da muslim ya tabbatar da haka na'am ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walillahi al-mashriqu wal maghrib al-mashriqu wal maghrib mahudar rana da mahaɗarta dukkaninsu na Allah subhanahu wa ta'ala ne fa'aina ma tuwallu dukkan inda kuka juyar da husakunanku a tsamma waje hullahi a nan huskar Allah subhanahu wa ta'ala take inna Allah wasu'un alim lalle haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala mai mayarwacin fatula ne sannan kuma cikakken masani ne dangane da abin da bayi suke aikatawa a wannan ayar ita kuma tana yi mana bayani game da abin da ya shafi yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya samu kanshi lokacin da ya zo shi madina da kuma yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi bayan ya ɗauki lokuta a madina yana bautar Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo madina Allah ta'ala ya umarce shi ne fuskanci baitul maqdis ya yi sallah yana fuskantar baitul maqdis wajen wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai kamar yadda hadisin albara ibn azib wanda yawancinsa yana cikin sahih bukhari amma akwai wani kaso nasa wanda yana cikin sahih muslim ya tabbatar da haka bayaki ya yi sallah yana fuskantar baitul maqdis 16 shahran aw 17 shahra wa kana yujibu wa an takuna qiblatuhu qibla al-bayt wato ma'aiki ya kasance yana bashi yana burge shi a ce alƙiblarsa inda zai dinga kallo yana sallah shine zai dinga kallon wajen wato ka'aba ce ana nan ana nan bayan wata goma sha bakwai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da fadna ra ta qalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha hakika muna ganin jujjuyawarka kana mai ɗinkayawa sama saboda kana fatan a saukar maka da wahayi wanda zai baka damar ka fuskanci ka'aba to lalle ne za mu juyar da kai alƙiblar da kai kake so ka gamsu da ita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai zamanto waɗansu daga cikin yahudu suna zargin wannan aiki na ma'aiki suka ce to ɗayan biyu ne in ma dai lokacin da ya waɗannan watanni guda goma sha bakwai yana fuskantar baitul maqdis in ma ya zamanto akan kuskure yake ba lada kenan ibadar da aka yi wata goma sha bakwai babu lada a kanta in ma ya zamanto akan daidai yake kuma yanzu zai shiga cikin kuskure ɗayan biyu ne dole a samu mai kyau kuma a samu kishiyarsa ba zai yi ba a ce duddani kuma ya zamanto dukkaninsu daidai ne sai Allah ta'ala ce mahudar rana da muhaɗarta dukkaninsu na Allah ne lokacin da yake fuskantar yamma yake fuskantar wajen mahaɗar rana yana fuskantar baitul maqdis wannan umarni ne na Allah yasa yake fuskantar na kuma yanzu da aka ce ya fuskanci inda rana take fitowa shi ma wannan umarni ne daga Allah to da haka fa aina ma tuwallu duk inda kuka juyar da kusakunan ku bayan kun bi umarni na Allah fasamma wajuhullahi anan yardal Allah ta'ala take anan ne fuskar Allah ta'ala take inda Allah ta'ala ya ce abi kabi bawa a matsayinka na bawa na Allah subhanahu wata'ala idan ya umarce ka abin da yake wajibi akan ka shine ka yi sam'a wa ba'a ka ji ka bi kada ka ja waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne kan abin da ya shafi sallar nafila a cikin halin bulaguro sallan nafila a cikin halin bulaguro kamar yadda muka sani shine mutumin da zai yi sallah ta nafila a cikin halin bulaguro daga ran ka tashi zaka tafi kwanni ko zaka tafi niyame ko zaka tafi zandar ko zaka tafi difa ko zaka tafi agadas ko zaka tafi nigeria zaka iya yin sallah ta nafila kana cikin motarka kana saman mashin ɗinka zaka iya yin sallah ta nafila lokacin da kake sallah ta nafila shine zaka fuskanci duk inda tafiyarka ta kasance zaka yi yamma ne to zaka kallaci yamma ne kana cikin sallah gashi kana tuki amma kuma kana nafila Allahu akbar kai ta karatun alqur'ani ga ka kayi ruku ga ka ka dago daga ruku hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da haka Abdullahi dan Umar yace kanin nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli fi safari على راحلته حيثما توجهت به وللبخاري يومئ برأسه وفي رواية يومئ برأسه صلاة الليل ولهما إلا الفرائض ويوتر على راحلته ولمسلم في رواية وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله ولهما في رواية وكان ابن عمر يفعله عبد الله بن عمر يتي معي صلى الله عليه وسلم يا kasance yana yin sallah a halin bulaguro a saman abin hawansa a duk inda tafiyar tashi ta kasance duk inda ya zamanto tafiyar tashi tana gabas ce kudu ce arewa ne yana yin sallah ta nafila a saman abin hawan shi kuma yana yin imani da kansa nuni kawai yake yi ba wai ruku'u zai yi ba ko sujada zai yi imani ne gashi ya tafi ruku'u gashi ya dago daga ruku'u gashi ya tafi sujada gashi ya dago daga sujada iya kawai azkar su za su dinga shan bambam lokacin da mutum yake cikin ruku'u zai yi zikiri na ruku'u ne gashi yana zaune amma kuma zikirin ruku'u yana cikin sujada zai yi zikirin sujada ne gashi a zaune amma kuma zikirin sujada ne yana zaune tsakankanin sujadu guda biyu ne zai yi zikirin da ake yi tsakankanin sujadu guda biyu gashi a zaune amma kuma zai yi zikirin tsakankanin sujadu guda biyu lokacin da in yana tsaye zai yi karatun alkur'ani haka zai yi karatun alkur'ani fatiha da sura gashi yana zaune yana tuki amma kuma yana ci gaba da karatun shi na alkur'ani to haka ma yake alayhi salatu wassalam yake a abdullahi dan umar a cikin ruwaya ta bukhari yace sallar dare haka ma yake yake mata yana saman abun hawansa yana tafesa ibada kuma yana cikin tafiya haka nan yana yin wutiri akan abun hawansa wanda wannan yake nuni akan wutiri ba farilla bane saboda abdullahi ɗaure ya ce illal fara'id face dai sallah ta farilla ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya yin ta a sama abun hawa to albaya ta muslim abdullahi ɗaure ya ce wa fihi na salat fa'ila ma tuwallu fa tsamma wajhullah wato a cikin wannan sallah ta halin bulaguro ne ma wannan ayar ta san ko fa'aina ma tuwallu a duk inda kuka juyar da husakunan ku anan ne fuskar Allah subhanahu wa ta'ala take inna Allah wasi'un alim lalle haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala mai mailwacin fadla ne sannan kuma cikakken masani waɗansu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi wannan ayar tana magana ne akan wanda ya samu kanshi cikin rudani kana zaune baka san ina ce alƙibla ba kuma lokacin sallah yayi amma kana zaune a cikin gari ya zama to ka samu rikicewa ko ka yi tafiya wani gari ka je ka rikice ka kasa gana ina ce alƙibla ko kuma ka tafi garkalka ko ka tafi wani guri ya zama to alƙibla ta rikita a gare ka ka kasa ganewa ina ce alƙibla shine to sai ka kirdadanci gurin da kake tunanin cewa nan ce alƙibla idan ka kirdadanta sai ka yi sallah a nan idan ka fuskanci wannan guri kai sallah shikenan babu sakewa a gare ka koda daga baya ya bayyana a gare ka cewa wannan gurin da ka kalla ba alƙibla bace wannan kuma hadisin Amir ibn Rabi'a wanda yana cikin aljami na al-Imam Tirmidhi ya tabbatar da haka Amir ibn Rabi'a yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin fi lailatin muslimatin falau nadri ayna al-qibla فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم عامر ابن ربيعة yace mun kasance muna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin halin bulaguro a wani dare wanda yake mai duhu ba dare mai farin wata ba dare ne mai duhu ba mu san ba ina alƙibla take kowa daga cikinmu kan shi ya ɓace ba wanda zai ce maka ga inda alƙibla take sai zaman to yanzu kowa an ce ya ja da kanshi kowa ya iya da kanshi ni ijtihadi na ba zai sa mu kallaci inda na yi ijtihadi ba kowa ya kallaci inda yake ganin cewa nan ce alƙibla a sanin shi shine fasalla kullu rajulin minna ala hiyali kullu rajulin minna kowane mutum daga cikinmu sai ya salla a inda yake tunanin cewa nan ce alƙibla to bayan mun waye gari sai muka ambaci sai muka gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama halin da muka tsinci kanmu a cikinsa a jiya da dare muka ce mai ga halin da muka tsinci kanmu jiya lokacin da sallah lokacin sallah yayi mun tsinci kanmu akan kowa alƙibla ta rikita a gare shi sai zamanto kowa ya yi sallashi shi kadai inda yake tunanin cewa nan ci alƙibla sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar walillahi al-mashriqu wal maghribu mahudan rana da mahadarta dukkanin su na Allah ne fa aina ma tawallu duk inda kuka fuskanta fa thamma wajhullahi anan ne fuskar Allah subhanahu wa ta'ala take inda kuka fuskanta dinnan duk kowa inda ya fuskanta sallar shi ta yi daidai wanda shi ne ra'ayi na waɗansu daga cikin almufassiruna bayan da imam ibn kathir a abul fida Allah ta'ala ya cikinsa da rahama ya hakaito da waɗannan dukkan maganganu a cikin littafinsa tafsiri haka a sheikh abdulrahman ibn nasir as-sa'idi Allah ta'ala ya cikinsa da rahama shi ma ya kawo wannan maganar cikin littafinsa tafsiri taysirul karimin rahman fi tafsir kalamin mannan da kuma waɗansu daga cikin almufassiru Allah ta'ala ce fa aina ma tuwallu a duk inda kuka juyar da kusakunanku a cikin sallah bayan kun bi umarni na Allah tabaraka wa ta'ala fa thamma wajhullahi anan ne alqibla ta Allah take wanda ya yarda da ita nan ne fuskar Allah take inda ya yarda da ita ga bayinsa inna Allah wasi'un alim lalle hakika Allah tabaraka wa ta'ala mai mayar wacin fadala ne fadalarsa ta yarwaci komai sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikakken masani ne ga tsarin da ya kamata a ce ya gudana cikin halittunsa ba wani cikin bayin Allah wanda zai yi wa Allah tabaraka wa ta'ala cin gyara wajen gudanar da lamarin bayinsa duk yadda ka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya gudanar da tsarin rayuwar bayi to haka shine mafi kyau ga su bayi din ba wani abu wanda zai zama to mafi kyau ga bayin Allah sama da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya musu sai Allah ta'ala ce وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه suka ce kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya rikida subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah bal bari dai ma fi samawati wal ardi dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai na Allah tabaraka wa ta'ala ne kullun lahu qanitun dukkanin su gabaki ɗayan su masu biyayya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qalu takhadha Allahu walada a wannan yahudawa da kiristoci da kuma mushirikai waɗanda suke raya cewa mala'ikai ‘ya'ya ne na Allah mata suka ce ita khazallahu waladan Allah ta baraka wa ta'ala ya rikida a wannan gurin wakwano ta khazallahu walada akwai ƙira'a guda biyu ƙira'a ta jumhur na alƙurra wato sun karanta biyu bayu wakwano ta khazallahu walada ta ce ƙira'an nafi al-madani ita ce ƙira'a ta abdullahi bin kasir al-makki ita ce kira'a ta al-kufiyuna thalatha ali ibn hamza al-kisai hamza ibn habib az-zayyat al-kufi asim ibn abin najud al-kufi haka wannan ita ce kira'a ta abu amr ibn al-ala al-basri amma abdullah ibn amir ash-shami daya daga cikin al-qurra'u sab'a shi ya karanta ba tare da wawun ba ya karanta qalu takhadallahu walada ba tare da wawun ba sai ya zamanto wa ƙalu ta khadallahu walada wannan adafi ne ƙalu ta khadallahu walada sai ya zamanto kuma magana ce wanda take sabuwa wajen abin da ya shafi tafsiri kenan wa ƙalu ta khadallahu walada yahudu da kiristoti da waɗanda suke da aƙidar cewa mala'ikai ‘ya'ya ne mata na Allah suka ce Allah ta'ala ya rikida saboda Yahudawa suka ce annabi Uzairu ɗa ne na Allah, Kiristoci suka ce annabi Isa ɗa ne na Allah. Allah ta'ala ce wa ƙwalatin Yahudu Uzairu ibnullahi wa ƙwalatin Nasara al-Masihu ibnullah zalika qawluhum bi afwahihim yudahibuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah an la yufakun. Allah ta'ala ce Yahudawa suka ce annabi Uzairu dan Allah ne kiristoci kuma suka ce annabi isa alaihi salatu wassalam ɗane na allah allah ta'ala ce zalika qawluhum bi afwahihim wannan maganar su ce da bakunansu magana ce ta baki yudahibuna qawla alladhina kafaru min qabl suna kamance ceniya suna kamantawa da maganar waɗanda suka kafirta kafin su qatalahumullahu an la yufakun Allah ta'ala can cikin suratul zukhruf yace kul in kana lirrahmani waladun fa'ana awwalul abidin sannan kuma mala'ikai su kuma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kaito mana kissar cikin suratul zukhruf wa ja'alna mala'ikatan ladina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yasab astafa albanati albanin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم فالله تبارك وتعالى سنت الله تبارك وتعالى يا رجلا سبحانه sarki ya tabbata ga Allah ga dukkan abin da bai dace da shi ba ɗa na mabukaci ne wanda yake bukatar ɗa shi ne yana buƙatar wata ran zai zamanto ya gaji ya tsoho wannan ɗan nashi shi zai tagaza mashi to Allah tabaraka wa ta'ala shi baya buƙatar komai a wajen kowa shi ba gajiyayye ba ne siffar shi a kullum yana ɗauke da siffa ta kamala ne da kowane lokaci azaliyan wa abadiyan da kowane lokaci Allah tabaraka wa ta'ala mai ƙarfi ne ba mai rauni ba ne da kowane lokaci Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne ba gajiyayye ba ne don haka mutumin da wato wanda ya zama to yana ɗauke da wannan sifa ɗin ba buƙatar ɗa a wanda zai taimaka mai idan ya gajiya Allah ta'ala ce bal bari dai mafi samawaci wa mafi samawaci wal ard dukkan abin da ke cikin sammai bakwai da abin da yake cikin ƙasa lahu mallakar Allah subhanahu wa ta'ala ne mallakar Allah ne sannan kuma Allah ta'ala shi ya halitta su sannan kuma bayi ne na Allah kullun lahu qanitun kowanne daga cikin waɗanda suke cikin sammai guda bakwai da waɗanda suke cikin ƙasa kowanne daga cikinsu masu biyayya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kowa daga cikinsu yana zamantowa muɗi'i ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wato suratu bani isra'il tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu anan ya kamata a ce mun kwana a karatu na gaba insha Allah ta'ala akwai hadisai guda uku na wanda suke fassara wannan ayar hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin Abu Huraira wanda suna cikin Bukhari da Muslim da hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda shi kuma yana cikin wannan hadisin Abdullahi dan Abbas da na Abu Huraira suna cikin Sahih Bukhari na abu musa al'ashari yana cikin bukhari da musulun insha Allah ta'ala a karatunmu na gobe za mu tashi daga kansu abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa ‘yan uwanmu da alkhairi waɗanda suke tallabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu cikin mizanin hasanat subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم نعم
na yi ce na biya ce a cikin bukari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda in shaida lafiya shaida lafiya rashin da lafiya ya ya ƙi shan magani ko ya hallaka ko ya hallaka kan shi kan bayani kan bayani akwai wannan magana
a ɗanwa yana magana kan cewa ya ji an ce cikin sauri bukhari ma'aiki alayhi salatu wasalam ya ce dukkan wanda baya da lafiya ya ƙi shan magani kuma ya hallaka kan shi akwai
kishin magani ya hallaka kanshi magani ya ya hallaka ya hallaka kanshi ya hallaka ya hallaka kenan da ya kisha ya rasu ta dalilin wannan to ya hallaka kanshi wato a gobe kiyama kenan ba zai samu rahama ta Allah ba wannan shine abin da dan uwa yake tambaya akai akwai shi cikin sahih bukhari to lallai in akwai shi cikin sahih bukhari ban san da wannan hadisin ba a hadisin da da ya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi magana a kai akwai babul man haɓaɓa tauhida da khalar jannata bi gairi sabit hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin bukhari da muslim wanda shi kuma ya tabbatar da cewa yana daga cikin ma kamala ta tauhidi na bawa shine zamanto baya ma shan magani kuma wannan malamai sun yi maganganu a kai akwai amma yake alayhi salatu wassalamu an ce mai tare da wannan al'umma ta akwai mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da azaba ta shafe su ba tare da an taba musu kayan su ba ma yake alayhi salatu wassalamu ya tashi ya shiga gida bayan ya shiga gida sai sahabbai suka tattauna kan su wane ne waɗannan mutane waɗannan suka ce da Allah fal'allahum alladhina uridu fil islam wa lam yushriku billahi shay'an watakila su ne waɗanda aka haife su a cikin addini na musulunci ba su haɗa bautar wani da Allah ba waɗansu suka ce a fala'allahumun ladina sahibu rasulallah wa zakaru ashiya'a ma'aiki ya fito sai ce humul ladina la wali muslimin la yarquna wanda wannan riwaya kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala jikansa da rahama ya ya faɗa shine riwaya ce wanda take shaza humul ladina la yarquna su ne waɗanda ba sa yin tawaida ba sa yi wa mutane rukiya to yawanci ko ma'aiki alayhi salatu wassalam ya yi rukiya ya yi wa matan shi rukiya kuma ya yi wa waɗansu daga cikin 'yan gidan shi rukiya haka kuma ya tabbata mala'ika jibril alayhi salatu wassalam ya yi wa ma'aiki rukiya da haka ziyadar layar kuna kamar yadda musulun ya kaɗe ta da ita ya ce ziyada ce wanda take shaza umar ladina la ya starkuna wala ya tawuna wala ya taɓayyaruna a larabin ya tawakkalun su ne waɗanda idan ba su da lafiya ba sa nema a yi musu tawaida ba sa nema a kai su likita barantana likita ya ce su sha magani kaza sannan kuma ba sa yin lallas ba sa yin canyi kuma sun dogara ga Allah subhanahu wataala wanda wannan sifa ce ta waɗanda suke za su shiga aljanna ba tare da an bincika musu kayan su ba da haka imani na bawa ya sha bambam daga wani zuwa wani wani imanin shi ba zai iya haƙuri ba tare da ya sha magani ba akwai wanda shi kuma yana da ƙarfin wannan imani din akwai wanda yana da wannan ƙarfin imani ina ga imamu ahmad imamu ali sunna wani jama'a ya yi rashin lafiya lokaci mai tsawo amma kuma bai sha magani ba kuma akwai malamai da dama wanda suna fatan allah tabaraka wa ta'ala ya saka su cikin ɗaya daga cikin mutum dubu saba'in wanda ba za a lissafa kayansu ba ba sa shan magani idan suka kamu da rashin lafiya na'am
bayan ya yi sallama ba da sai ce dangane da alƙulutu na wuce na'am liman ne ko kowa zai iya kowa zai ko ma mu su ma suna iya su ma
a dangane da abin da ya shafi kunutul wutiri a limami zai dinga yi ne ma musu dinga amsawa za su dinga cewa amin a abin da aka umarce ka lokacin da kake sallah a bayan limami wurin da yake bayyana abu kai za ka yi shiru ne idan ya yi addu'a ka ce amin idan ya yi addu'a ka ce amin wannan shi ne abin da ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na'am yawa tambayar mu ɗau tambaya ce mali wane ne yana nema haƙƙin makwabci kuma wane ne makwabci
a makwabci kala-kala ne akwai makwabci wanda yake na kusa wanda ga katangarka ga katangar shi ga kafarka ga kafar shi wani ana ce mai makwabci makwabci yana da haƙi mai girma a wajen ɗan'uwansa makwabci ta yanda a matsayina na makwabcinka akwai buƙatar ya zamanto mu'amalarka da ni ta bani garantin ɗari bisa ɗari na yarda da kai ko ba na nan ba na jin a raina za ka cutar da ni a gidana ko ga iyalina ko ga ‘ya'yana ko ga waɗansu saboda yardar da na baka a sannan kuma akwai makwabci wanda yake na kasuwa ga shagonka ga nashi shi ma yana da wannan haƙƙin a kanka na ka kiyaye mai mutuncinsa saboda ya tabbata cikin sahih bukhari hadithin shuraih al-adawi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila wa man ya rasulullah qala allazi la ya'manu jaruhu wa yaquhu dala ce wallahi bai imani wallahi bai imani wallahi bai imani aka ce wa ne ya ma'aikin Allah dala ce wanda makwabcin shi bai amince wa sharrukansa ba sannan kuma yana daga cikin abubuwan da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mala'ika jibril alaihissalatu wasalam ya cika yi mai wasiya a kai kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadith na na aisha radiyallahu anha zala ce ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayurithuhu mala'ika jibril bai kushe ba yana ta min wasiya da in kula da makwabcina in kiyaye haƙƙin makwabcina har sai da na zaci cewa lalle da ya ƙarshe zai iya cewa makwabci idan ya faɗi ya rasu makwabcin shi zai iya cin gadansa a duk abin da kake so makwabcinka ya maka na alkhairi shi ya kamata ka kula da shi ka yi mishi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wani tati ilan nasi alladhi tuhibbu an yutu an yuta bihi ka je ka yi wa mutane abin da kai kake so su mu'amalance ka da shi na'am
wani bayani ne wani turu ya ce ya yi shugabanci a kan kasuwanci aka tura kuɗi wani gari a sau kaya sai aka samu matsala kayan nan mutuwa ne suka yi ko ku amshi sun a kai to ya ne ya kamata a yi wani kuɗi
a mutum ne ya yi shugabanci ya jagoranci aika wani kaya na wani sai kuma matsala ta faru ya ya kamata a yi a kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce man'udi a wadiyatan fala damana alaihi a idan ya zamanto a matsayinka na wanda ya yarda da kai ne ya damka maka wannan abu sai zama matsala ta faru yanda ya kamata shine zaka je ka mai bayani dalla dalla ga yanda abin yake tafi mun aika kaya amma kuma bin san yanda abin yake gudana ba gashi ba ba kaya kuma ba kuɗi to amma idan ya zama to ka san dama hanyar akwai haɗari cikinta sai ka saka ɗan uwanka ciki ba tare da ka mai bayani ba wannan zaka ɗauka ka bashi kayan shi za ka rama mai kayan shi amma in ya zama to kai ma baka taɓa tunanin haka za ta faru ba sai haka ta faru kuma shi wanda ya ɗauki kayan shi ya baka ya yarda da kai ne ya ɗauka ya baka wannan babu laifi za ka zo ka mishi bayani ne kuma la'alla in abin ya bayyana daga ƙarshe za a dawo mai da kayan shi na'am
yana so a yi a yi a gaya niya kwanakin jinin haila ko na biyu adadin su gaba ɗaya kusa
a jinin al'ada kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gaya wa nana hamlatu bintu jahash yan uwar iyalin sanana zainab bintu jahash kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud da waɗansu daga cikin littattafai na hadisi shine ma'aiki alaihi salatu wassalam ya nuna cewa kwanaki na jini na al'ada yawancin mata ba sa huce kwana bakwai shida bakwai to amma akwai akasarul haidu mafi yawan kwana na jini na al'ada shi ne kwana sha biyar kwanaki goma sha biyar shi ne idan jini na al'ada na mace ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya har ya kai kwana goma sha biyar matuƙar ba ta da ciki to daga rannan ta koma mai jini na cuta in ɗaya ya ƙaru ya zama jini na kwana goma sha shida to za ta gaya wa mai gidanta ko ta gaya wa mahaifiyarta ta gaya wa babanta a nema mata magani a ɓangaren jini na biki shi kuma aktharuhu 60 yawan mafi yawancin sa kwana 60 ne kamar yadda malaman fiqh khasatan malaman malikiya suka tafi akai akwai malaman da suke ganin cewa kwana 40 ne duba da hadisin da yake cikin sunan na Abi Dawud wanda Ummu Atiyya tarwaito shi waɗansu daga cikin malamai suna ganin kwana 60 shine aktharu ayyami idami nifas mafi yawan adadin kwanaki da jinin biki kwana 60 ne wannan shi ne fatawar malikiya kaso mafi tsoka cikinsu na
tambayar mata gaba ta ce bayanin kan zakar komi idan mutum ya hidda yana nan marayi ya hidda zakka yana iya tura ta kawo wani gari ko nan kusa ko gidan rufi ko taruwa
a game da abin da ya shashi zakka ta kono ko kuma sauran tsakoki ma kamar yadda hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin bukhari da muslim ya yayi magana akai ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ga mu'adh ibn jabal wa akhbirhum anna allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim ka ba su labarin cewa hakika allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta zakka wanda za a amsa daga wajen mawadatansu a mayar da ita cikin talakawansu sai zamanto malamai na musulunci sun tattauna kan abin da ya shafi mawadatansu da kuma masu karamin ƙarfinsu mutumin da yake nan maradi idan ya fitar da zakka zai iya aika ta wajen maradi ko ba zai iya fitar da ita ba waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa zakka inda ta waje ba ana ake bayar da ita ina nan maradi zan fitar da zakka ta kono ce ko ta dukiya ce da sauransu to zan fitar da ita ne zan raba ta ne ga wanda suke zaune a maradi idan ina da waɗansu ‘yan uwa wanda ba sa cikin maraɗi to lalle kafin in raba ta ya kamata su zo su inda da ta waje ba sai a ɗauki rabinsu a basu sai kuma su tafi can garinsu amma a ɗauke ta daga nan a kai ta wancan garin waɗansu na ganin hakan ɗin bai dace ba waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce za a kallaci inda ta waje ban da kuma inda za a kai yanzu misali idan ya zamanto zakka ta waje ba mutumin da zai fitar da zakka a nan maraɗi yake yan sai ya ce ya tsoka ya kai kano da maraɗi da kano ina tafi wadata bilmajimu idan aka ce a dunkule maraɗi da kano kano ta fi to ba za a tsoki ba zakka daga garin da aka fi samun bukata a cikin shi a kai shi kuma garin da an fi wadata nan amma gari wanda yake misali daga maraɗi a ɗauka akai ƙasa da ita garin da an san ƙasa yake da maraɗi wajen ɓangaren kasuwa ɓangaren masu kuɗi ɓangaren kaza ɓangaren kaza ɓangaren kaza ba ma haɗi wancan garin ƙasa yake da maraɗi to babu laifi za a ɗauka a kai khasatan kuma idan ya zamanto buƙatar ta can din ta fi buƙatar yan nan inda a nan akwai abubuwa da dama wanda mu wadata da su amma can irin caɗuwa irin gidan rinji irin guri kaza irin guri kaza akwai masu ƙaramin ƙarfi da Allah wanda wani shi a wannan ranar sai ka kai mishi ne shi ma zai yi cuwale-cuwale ya ɗan fitar da shi na shi na gida sannan kuma ya fitar da na 'ya'yan shi wannan babu laifi a ɗauka a kai kuma wannan shi ne ra'ayin da ya fi dacewa saboda min akan ya il musulmi in uturaddu ala fuqara il musulmi in dai musulmai ne babu laifi za a iya ɗauka daga wani gari a kai ta wani gari sai dai garin da aka za a fitar da ita daga nan ya zama to sun fi jin dinis sama da yancan inda za a kai musu na'am
tambayar mata gaba ya kamata ya kuma gaba da ta sai sai mu haƙura ko? na'am eh eh in aka ba da ɗaya sai a haƙura gobe insha Allah sai mu ɗora ta kai tambayar mace gaba magana ce kan karya akan kasuwanci kamar mutum ya sau abu jika guda sai wani ya zo ya sayi jika da hamsin sai ya ce to ko shi bai sau samu abin haka da jika da hamsin ba da ne
bai halitta ba mutumin da yake kasuwanci ya siyo kadara jika guda wani ya tiya ta jika da hamsin ya ta ko shi bai zo mishi a haka ba yana nufin kenan sama da jika da hamsin ya zo mishi wannan idan ya haka a kuma ya rantsuwa a kai kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a yadda yana cikin sayo musulun fadala salama ya ce alhalifu fadala salama ya ce alhalifu munafiqatun bil sil'a mumhaqatun bil baraka rantsuwa ta ƙarya tana tafiyar da kadara tana sawa kadara ta samu shiga abinda baka siye shi ba abinda ka siye shi jaka guda ka ce jaka ɗaya da rabi ka siye shi kuma kai rantsuwa akan haka zai sa ta samu shiga wajen wanda ya zo tayawa amma kuma hakan din Allah ta'ala zai sa kuma Allah ya shafe albarkar wannan kasuwancin da kai kuma ga shi yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira mutum uku daga cikin waɗanda Allah subhanahu ta'ala ba zai yi musu magana ba ranar tashi alkiyama ba zai tsarkake su ba kuma azaba mai radadi ta tabbata a gare su akwai mutumin da ya zamanto ya yi ƙarya a cikin kasuwancin shi sannan kuma ya tabbata ga ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce inna tujjara yub'athu li yawmil qiyamati fujjara yan kasuwa za a tashe su ranar tashi alkiyama suna fajirai saboda yawan karyace-karyace da suke yi a wanda ya zama to illawan sadaka babu laifi a kai shi wanda ya yi gaskiya cikin kasuwancin shi babu laifi a kuma hadithin abdullahi dan umar wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim da allah su salama ya ce idza tabaya ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima wanda yana cikin bukhari da muslim da hadisin hakim ibn hisab to ina ga anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba sai a rike mana tambayoyin da ba ba da amsar su ba insha Allah a karatu na gaba sai mu ci gaba da su abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Salim